أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Ɗanwa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka a wannan lokaci. Kan mamance yau muna ɗaya ga watan jimadar ula hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da biyar ga watan sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu. hayo muna cikin babi na hamsin da ɗaya cikin wani littafi babu raja idan ban manta ba mun tsaya a kan hadisin abun jai hadisi na dari hudu da arba'in da biyu قال المؤلف رحمه الله وعن أبي نجيه عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي السلمي رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga abinu jai amur dan abasa awa ainun fataha abasa walba haka nan awa ba fataha sulami dan kabilar sulam radiyallahu anhu wanda ya dala ta ƙara tabbata gare shi college كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة نينا كسنتي غبان مسلمتي ina ganin mutane suna kan bata wa annahum laysu ala shay cewa ba abin da suke kan shi na gaskiya wa hum ya'buduna al-awthan suna bautawa gumaka وسمعت برجل بمكة سنجي لابارن wani mutum a Makka yukhbir akhbaran iya bada wasu irin labari faqa'adtu ala rahilati sai na tashi na hau kan dabbata faqadimtu alaihi sai na fuskance shi na je wajen shi fa idha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mustaghfiyan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya koyi bai bayyana kanshi ba jura'u alaihi qaum mutanen shi kuma suna sun wuce gona da iri a kanshi fa talattaftu hatta dakhaltu alaihi sai na yi dibara sai da na shiga wajen shi ay takhayaltu nay dubara bi makka nam alaihi bi makka na yauje sha makka fa qultu la sai na ce mishi ma anta kai wane ne qala ana nabiyyun yace ni ne manzo manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah qultu wa ma nabiyyun menene nabi annabcinka qala arsalani Allahu Allah ya aiko ni qultu wa bi ayyi shay'in arsalaka da wani abu ne Allah ya aiko ka da shi qala arsalani bi silati al-arhami wa kasr al-awthan Allah ya aiko ni ne da in sadar da zumunta sannan in karya gumaka wa'anda ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki wa an wahada Allah يوحد الله لا يشرك لا يشرك به شيء kuma a bisa kadaitar da Allah maɗaukaki ka a hada bautar shi da wani ko menene qultu faman ma'aka ala hada su wane ne tare da kai akan wannan kira da kake yi na sadar da zumunta da kare gumaka da kadaitar da Allah maɗaukaki shi kadai qala hurrun wa abdun tare da ni akwai ɗa akwai bawa yawmaidin abubakar wa bilal a wannan lokaci wa ma'ahu yawmaidin abubakar wa bilal a wannan rana tare da shi akwai abubakar da bilal radiyallahu anhu qultu inni muttabi'uka yace to dan haka nan ni zan ma biyayya ma mubaya'a in yi imani da kai da manzancinka قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا yace a wannan yini naka ba fa za ka iya ba domin kafirai ba za su barka ba shi yasa daman can yace mustaqfiyan iya boye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye ya boye da awash kahin ya bayyana ta ko kuma ya bayyana ta ma ba hili ba tarara قال ألا ترى حالي وحال الناس yanzu baka ga yanayin da muke ciki da yanda yanayin da wa'anda suka yi imani da ni ko yanayin mutane da yanda yanayin da muke ciki walakin irji ila ahlika fa idza sami'ta bi qad zahartu fa'tini yace ka koma wajen yallanka idan ka samu labari na na bayyana to ka zo mu kala fa zahabtu ila ahli sai da koma wajen iyalaina wa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo madina kina aka yi hijira Allah madaukaki umarce shi da yin hijira yin hijira ya dawo madina wa kuntu fi ahli alhali ni kuma ina wajen iyalaina domin abu nujir ba a madina yake ba sai da nam faja'altu atakhabbaru al-akhbara sai ne ka kasance ina ta sauraron labaru ina ta neman labarai wa as'alu nasa ina tambayan mutane hatta qadimal madinata har sai da na samu labarin cewa ya zo madina sallallahu alaihi wasallama hatta kadima nafarun min ahli almadina sai da wasu mutane daga yan gidanmu ko iyallaina suka je madina fa qultu ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi kadima almadinata mi wannan mutum wanda yazo madina yake aikatawa fa qalu annasu ilayhi sira'un ai mutane suna gaugawa ya zuwa gare shi suna mai mubaya'a suna musulunta وقد أراد قومه قتله kuma bayan mutanen shi sun so su kashe shi falam yastati'u zalika bis samu wannan dama ba fa qadimtu madina da naji wannan labari hal sai na zo makka sai na zo madina fa dakhaltu alayhi naji wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ata'rifuni ka sanni قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة yace eh na san ka kai ne wanda ka gamu da ni a makka qala fa qultu ya rasulullah akhbirni amma am, amma allamaka allah wa ajhaluhu yace ya manzo sallallahu alaihi wasallam ba ni labarin abinda Allah madaukaki ya sanar da kai ni kuma na jahilce shi akhbirni an as-salah bani labari game da sallah qala salli salata subhi ka sallaci sallah asbah thumma qsur an as-salat sannan ka kame game da sallah hatta tartafi ash-shamsu qida ruhin sai rana ta dago daidai gwargwadon tsawon goran mashi kenan bayan sallah asuba sai ka bar sallah har sai rana ta ɗaɗɗago jan bakwai bakwai da rabi takwas فإنك فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان domin rana tana hutowa ne a lokacin da take bullowa tana bullowa tsakanin ƙahohannu guda biyu na shaidan wahina izin ya sujudu lahal kufar kuma a wannan lokaci ne kafirai suke mata sujada wanda suke bautar rana thumma salli sannan kuma kai sallah fa inna salata mashhudatun mahdura bayan haka nan kai sallah domin wannan sallah abin shaidawa ce kuma mala'iku suna halarta ana nihin sallar duha hatta yastaqilla dhil birrum sai inuwa har sai zuwa lokacin da inuwa ta daidaita da mashi nan da za a tsaye da mashi ya zama to inuwa shi ta daidaita da shi ta kadaita da shi sun maksuru an sala in an kai wannan ka tsaye ka kame daga sallah fa innahu hina idhin tusjaru jahannam a wannan lokaci ne ake hura wutar jahannama lokacin da rana take tsaka daidai fa idza aqbala al-fay'u fa salli idan inuwa ta abunda aka tsaida ta ta fuskanto inuwa abu to a wannan lokaci sai kai sallah da zaran inuwa ta huce daga tsaka an samu inuwa ta fara bayyana wannan shake cewa fai to sai kai sallah فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر وموانا لوكتي صلى أبن شيدة مشهودة ودى لوكتي تني محظورة كما ملائكو, لوك ملائكو سنة حلرتوتا حتى تصلي العصر حسي لوكتي لك صلى العصر ثم اقصر عن الصلاة سننك كامل صلى حتى تغرب الشمس حسي رانا تهدى فإنها تغرب bena karnai shaitan shi ma lokacin da take fadawa tana fadawa ne tsakanin kaho guda biyu na shaitan wahina idin yasjudu lahal kufaru alwa a wannan lokaci ne kafirai masu bautar rana suke mata sujada qala fa qultu yace sai nace ya nabi allah ya annabin allah sallallahu alaihi wasallam fal wudu'u hadithni zantar da ni game da arwallah فقال ما منكم رجل ما منكم رجل يقرب وضوءه باب wani ɗaya daga cikin ku wanda zai kusantar da abin arwallar shi rajul ya zo min babu taglib ba sai namiji kare ba kowa namiji da mace fa yatamadmada ya kurkure baki wa yastanshiq ya shakarwa fa yastansir ya fitar da ruwa daga hancin shi إلا خرت خطايا وجه خطايا وجهه وفيه وخياشمه face sai kurakuran shi zunubansu sun saraya daga fuskar shi da hancin shi da karan hanci ƙohohin hancin shi thumma idza ghasala wajhahu idan ya wanke fuskar shi kama amarahu Allah kamar yanda Allah madaukake ya umarce shi illa kharrat khatayahu face sai kurakuran shi ko zunuban shi sun saraya kurakuran huskar shi sun saraya khataya wajhi min atraf lihiyatihi daga geshen gehen wannan kish gemun shi ma'al ma'i tare da ruwa thumma yaghsil yadayhi sannan mai arwala ya wanke hannuwan shi ilal mirfakai da ya zuwa gwiwa hannu illa kharrat khataya yadayhi a lokacin da ya wanke hannuwan shi har zuwa gwiwa hannu face sai kurakurai ko zurbin shi sun saraya sun zube min anamilihi ma'al ma tun daga daga inda ya wanke wannan har zuwa ƙarshen yatsotsin shi na hannu illa kharrat khataya rijlaihi na can khataya ya dai sai face kurakuran hannuwan shi sun zube min anamilihi daga yatsotsin shi ma'alma da ruwan da ya wanke wannan hannu thumma yamsahu ra'sahu sanan ya shahi kanshi illa kharrat khataya thumma yamsahu ra'sahu sannan ya shahi kanshi idan ya shafa illa kharrat khataya ra'si face sai kurakurai kanshi sun zuba min atrafi sha'rihi daga gehen ƙarshen yatsu gashin kanshi ma'alma tare da wannan ruwa thumma yaghsulu qadamai sannan ya wanke kawahon shi ila alka'bai zuwa idan sau guda biyu illa kharrat khataya rijlaihi idan ya wanke kawahon shi face sai kurakuran da ya taka da kawahon shi suka dauka na zunubi sai sun zube min anamilihi daga yatsotsin kawahon shi ma'alma da wannan ruwa fa in huwa qama fa salla idan ya tashi yayi salla fa hamidallaha ta'ala ya godewa Allah madaukaki wa athna alaihi wa majjadahu ya yaba Allah kuma ya girmama Allah billadhi huwa ahla billadhi huwa lahu ahlu da abin da ya zamanto ya cancanci ga Allah madaukaki haƙƙin shi ne wa farraga qalbahu lillahi ta'ala kuma ya kalkadar da zuciyar shi ga Allah maɗaukaki shi kadai ba ta ƙumshi wani abu ba sai girman Allah maɗaukaki da ibadar shi illan sarrafa min khati'atihi face sai ya huta daga kurakuran shi ka hay'atihi yawma waladatu ummu sai ya wanku daga kurakurai kamar da ranar da ko yinin da mahaifiyar shi ta haife shi baya da zunubin komi domin jariri bai san abin da ake mabarantana ma ya ɗau zunubi ƙala fa haddasa amur bin abasa bi hadal hadis abu nujai ya zantar da amur ɗan abasa da wannan hadis afon fa haddasa amur bin abasa bi hadal hadis aba usam umama sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Amr dan Abasa zantar da wannan hadisi zantar suwa Aba Umama wannan hadisi sahibi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abokin manzo sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu Abu Umama Abu Umama yace ya Amr bin Abasa ya kai Amr dan Abasa kina Abu Nujayh kina انظر ما تقول في مقام واحد يؤتى هذا الرجل zuka kalli abinda abinda za a ba wannan mutum a matsayin wannan guda arwalla da yi har ya kai ga ya kare ya yi sallah abinda za a mai gatan da za a mai faƙalar amur sai amur ya ce mishi ya aba umama ya kai abu umama faƙad kabirat sinni kabirat sinni shekaruna sun yi yawa sun girma na tsuha wa raƙa azami ƙashina ya yi rauni ya sirance waƙtara ba ajali ajalina ya kuso ya kusanto wa ma bi hajatun an akziba ala Allah ta'ala wala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba ni da bukata a wannan yanayi in yi wa Allah madaukaki ƙarya ko in yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarya amfanin me zan samu law lam asma'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marratayn aw thalathatan hatta adda sab'a marrat ma haddathtu abadan bihi ya ce in ba don na ji shi ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so daya zuwa so biyu zuwa so uku ko so uku ya lissafa da sai da ya lissafa da ya tsotsin shi son so bakwai ma haddastu abadan bi ce wallahi har abada da ban zantar da wannan hadisi ba walakin ni sami'tuhu akthar min zalik sai dai na ji wannan hadisi yadda wannan yadda wannan adadi shi sa na zantar da shi amur ya so abu umama ya so ya tabbatar da wannan magana tabbat ya shi ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abinda wannan hadisi ya kumsa na kyakkyawan fata da lada akan abubuwa wanda suka zamanto ba su taka kara suka karya ba duba ka ga mutum a ce ya ɗauko ruwa ya yi arwalla kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi ta zai huta daga dukkan zunuban shi kamar ranar da mahaifiyar shi ya zo ya yi sallah bai zantar da zuciyar shi da wani abu ba na duniya zai kare wannan sallah kamar yadda mahaifiyar shi ta ranar da mahaifiyar shi ta haife shi an kankare mai zunuban shi qala rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi wa alaikum assalam da tartibi mu ayat ta zo a jirance sai dai akwai sunan wasu wanda ba ba ambata ba kamar misali wanke wannan mai kira sunan hannu bakin gaba hannu da da wannan nam stan shaka nam qala qawluhu jura'u alaihi qaumu wanda mutanen shi suka yi guce gona da iri suka bai jur'a wa bi jim مضمومة جراء واجم ضمة وبالمد جراء أي مد أكوي جاء جاء الحمزة على وزن علماء أو سماوني نوع علماء فعلاء كده أي جاسرون wanda suka huce gona da iri mustatiluna suna girman kai ghair ha'inina ba masu jin tsoro ba da kwarjini ba sa jin tsoron mazala sallallahu alaihi wasallam ba sa girmama shi hadhihi riwayatu mashhuratu wannan riwaya shahararra ce wa rawahu al-humaydi wa ghayru imam al-humaydi da wannan shi surwaitu da hirra'u nan jura'a'u kinna sai suka sa hirra'u bi kasar al-ha'il muhmala da yiwa ha kasra wadda ba ta radiya wakala ya ce ma'anahu ma'anashi gidabun mai fushi zu hammin wa hammin ma'abocin bakin ciki dai da bakin ciki tad'ila sabruhum bi wanda haƙurinsu sun karkata game da shi sun kasa yin haƙuri da shi hatta athara fi ajsamihim sai da wannan rashin haƙurinsu da bakin cikinsu ya kai ga yayi tasiri a jikinsu hasin rami min kaulihim hara jismuhu ya hara ya ce hara jikin shi ya motsi idan naƙasa min alamin au ghammin wa nahwi idan ya rame ya motsi dalilin wani ci zahi ko kuma bakin ciki da yake tare da shi wa sahihu annahu bil jim mala yace kuma abin da yake ingantacce shine da jim ba da ha ba وقوله صلى الله عليه وسلم بين قرني الشيطان yace rana tana mutuwa tsakanin karfanni guda biyu na shaitan aina hiyatai ra'si ana nihin bangaren bangare guda biyu na kanshi wal muradu tamthilu kuma munha anan kwatantawa ne gane ko ma'anahu annahu hina idhin yataharraku ash-shaytan a wannan lokaci ne shidan yake kai kawo gaya zama yasa irin wannan lokuta iya da kyau uwaye su kula da diyansu lokacin da rana take tsaka lokacin da rana take faduwa ba lokaci bane na barin yara kanana suna kai kawo suna buge-buge suna guje-guje suna yuce-yuce lokaci ne na kula da su a zamnar da su wa kauluhu faɗar shi sallallahu alaihi wasallama da ya ce nan yukarribu du'a iya kusanto da abin arwallar shi ruwan arwallar shi du'a ma'anahu yuhdirul ma kuma kamata ya ce wadu'ahu ba wudu'u ba domin wudu'u kin shine fi'ilin aikin wadu kuma ruwan arwallar na asalin shi wadu'u ne ba wudu'u ba a yuhdiru alma alladhi yatawadda'u bi yau kawo ruwan da zai arwalla wanda zai arwalla da shi qawluhu farashi sallallahu alaihi wasallama da yace illa kharrat khatayahu huwa bil kha'il mu'jama shine da ha wadda take da diya kha'un ai saqatat shine tasarayanta ta zube warahu ba'dhum jarrat wasu shashin ruwa sun ruwaito da jarrat maimakon kharrat bil jim da jim wasu sahihu bil kha kuma abin da yake ingantacce da kha ne wa huwa riwayatul jumhur kuma kha kin ita ce riwaya ta mafi yawancin malamai wa qawluhu fayantasiru ay yastakhrij ma fi anfihi min adha shine ya fitar da abin da ke cikin hancin shi na cutarwa wan nathru nathra taraf al anf nathra kinnan shine gehe na hanci قال المؤلف رحمه الله وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه an samu wani hadisi daga abu musa al-ash'ari wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi qala yace idan arada Allah ta'ala rahmatu ummat ummatan idan Allah madaukaki ya nihi wata al'umma da rahma qabada nabiyaha qablaha sai rasar da annabinta gabaninta sai zamanto ya rigai wannan al'umma mutuwa faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadai sai ya sanya ta sai Allah ya sanya wannan manzo ga wannan al'umma farat mutumin da zai shiga gaba a cikin tawaga ya yi nisa ya zai ya kama wa mutane wurin zama ya gyara musu wurin zama ya shirya da ya yi musu shiri wa salafan wanda zai gabace su bena ya daiha gabanta kahin su je wai za a rada halakata ummatin idan allah maɗaukaki ya so halakar wata al'umma azaba ha wa nabiyuha sai ya azabtar da ita wa nabiyuha hayyun alhali annabinta na raye fa ahlakaha wa huwa hayy yanzur sai Allah ya halakar da ita iya raye iya ganin yanzuru yanzuru fa qarra aynahu aynahu bi halakiha kinan sai Allah madaukaki ya halakar da wannan al'umma iya raye iya kallo ya kalla yadda Allah ya halakar da ita sai Allah madaukaki ya dadadar da idan shi da wannan halakar suwa da da da da Allah ya halakar da wannan al'umma hina azkazzabuhu a lokacin da suka karyatar da shi wa asau amrahu suka saba wa umarnin shi قال المؤلف رحمه الله باب فضل الرجاء باب wanda yake karantar da mu falala ta kwaɗayi da fatan alkhairi قال الله تعالى إخبارا عن عبد الصالح الله مدوكake ba da labari game da bawa nagari wa fawwidu amri ila Allah yace na mika al'amari na ya zuwa ga Allah madaukake ba da tsibi ba da dubara inna Allah basirun bil ibad lalle Allah madaukake mai ganin bayan shi ne masanan abin da suke aikatawa ne mai ganin su ne fawaqahu Allah sayyi'ati ma makaru sai Allah madaukaki ya kiyaye shi ya kare shi daga munanan abin da suka yi makirci suka shirya shi wa nabi hurairah radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Hurairah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin Allah su kara tabbata gare shi annahu qala yace قال الله تعالى عز وجل الله mai girma da buwa yace ana inda zanni abdi bi ni ina nan wurin da inda bawa na yake zatuna in ya zate ni zatuna alkhairi ina nan in kuma sabana haka nan yayi zato to haka nan zai samu wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni ni kuma ina tare da shi da ilimina da cin nasara ta da taimakon shi haithu yadhkuruni a lokacin da yake ambatona ba ma'iyya bace ba wadda ta zamanto zatiyya wadda da zatin Allah a'a ma'iyya ce wadda ta zamanto bil ilm wan nusr wallahu wallahu lallah afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falat wallahi ina rantsuwa da Allah lallahu lalle Allah afrahu bi taubati abdi shine mafi farin ciki bawa game da farin ciki game da tuban bawa da yayi min ahadikum game da ɗayan yajid dalatuhu bil falat wanda zai sami abin da ya bace taguwar shi ko ta dabbar shi a cikin desert inda babu komi can cika makin wanda hadisi ya zo a lokacin da iya tana ɗauke da da guzurin shi taɓace mishi bayan ya neme ta ya ɗebe ƙamna ya zo ƙarƙashin inuwa ya kwanta iya jiran mutuwa kawai sai ga wannan dabba a kan shi ya zabura ya kama tagoshi ya kama ragamata ya ce Allahu anta abdi wa ana rabbu saboda tsananin farin ciki da murna da ya kubuta daga halaka ya ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangiji shine karshen wannan ya ce akhta min shiddatil farah yayi kuskure saboda tsananin murna da da wannan to shine nan ya kawo a takaici wa man taqarraba ilayya shibran dukkan wanda ya kusanta zuwa gare da zuwa gare ni daidai da tsari taqarrabtu ilayhi ba zira'an ni zan kusanta zuwa gare shi gaba guda wa man taqarraba ilayhi zira'an wanda ya kusanta zuwa gare ni gaba guda taqarrabtu ilayhi ba'an zan a kusanta zira'i kai daga nan zuwa nan shine zira'i daga hannu zuwa kafada gaba kuma hannuwa guda biyu gaba daya shine ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi idan ya fuskanto da iya tahiyya aqbaltu ilayhi wa harwilu zan fuskanto shi ina sassaka muttafaqun alayhi wa hadisi man bukhari da muslim suka fitar da shi kuma ana nihin duk lokacin da bawa ya kusanta ya zuwa ga Allah madaukaki da bauta to Allah madaukaki na kusa da shi da rahama shi da taimaka mashi da jin kanshi kala muttafaqun alaihi wa hadha lafzu ihda riwayat muslim wannan lafzin ɗaya daga cikin riwayoyin imam muslim ne wa taqaddama sharhuhu fil bab qabla wa rawa wa ruya fi sahihain wa ana ma'ahu hina yadhkuruni ni kuma ina tare da shi arwaito a cikin sahih bukhari da muslim ni kuma ina tare da shi a lokacin da yake ambatona bin nuni da nun in gane ko nam haifu nam hina bin nun wa fi hadhihi riwaya haifu ka cikin wannan riwaya ya zo da haifu bi sa'i wa kilahuma sahih kuma duka wannan lafza guda biyu ingantattu ne وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن ظن بالله جابر بن عبد الله wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce ya ji manzon Allah wanda tsidayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi gabanin ya mutu sallallahu alaihi sallama da kwana guda uku yini uku iya cewa la ya mutun na ahadukum kadda ɗayanku ya saki ya mutu illa wa huwa yuhsinu zanna billah face sai iya da kyauta iya kyauta ta zato ga Allah madaukaki kyauta ta zaton cewa Allah mai rahma ne mai jin kai ne mai gafara ne na kauda kai ga kurakuran bawa musamman ma idan ya tuba رواه مسلم وانا حديث امام مسلم يفتدش وعن ابي وعن انس رضي الله عنه ان سمونا حديث daga Anas dan Malik wanda da Allah ta kar tabbata gare shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi na cewa qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa kina wannan siga ce ta hadisul qudsi ya ibn adam ya kai dan adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya kai dan adam baka taba rukuna baka kwadai ci wani abu da rahmata face gafartu laka sai na gafarta ma ala ma kana minka da abisa abinda ya kasance da- tare da kai na zunubi wala ubali kuma banna lura banna banna kulawa da wannan ya ibn adam ya kai dan adam law balagat dhunubuka ana as-sama da dai zunubin zunubanka za su kai sararin sama thumma astaghfartani kada mu gafara ta gafartu laka wala ubali zan gafarta ma kuma ba tare da na damu ba ba tare da na kula ba to duba ka ga rahma Allah madaukake ya ibn adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya da dai a ce zaka zo mun da kwatan kwacin cikamakin ƙasa da zunubi thumma laqaitani sannan ka gamu da ni la tushrik la tushriku bi shay'a bakka hada bak taba hada bauta bauta ta ba da wani baka shirka da ni la taituka bi qurabiha maghfira to da nazo mata da nazo maka da cikamakinta da gafara kai da zunubi ka zo ni kuma zan baka zan cika ma da rahama ka duba ka ga rahma Allah ta Allah madaukaki wanda ta yi lokaci komi ana usama'i bi fathi al-ayn aw ayn fataha qila huwa ma anna laka minha shine abin da ya bayyana gare ka da sama ai zahara idza rafa'ta ra'saka abin da ya bayyana gare ka idan ka daga kanka na sama duba ka ga sararin samaniya wa qila huwa as-sahab Usman bin suka ce ana nihin gilgije na sama wa qurabul ard bi dhammi al-qaf kawa qaf dhamma wa qila bi kasriha qirab kace qirab والضم أصق إيوا متى ضم شيني ما في إنجنتي وأشهر كما شيني ما في شهرة وهو ما يقارب ملأها شيني أبن دي كسنتي تكامكنتا والله أعلم الله شيني ما في سنة نسمو ساعة أنا أبن مكهولي دي الله أبام الله أبن مكيكسكري الله غافر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك نشر الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Thank you.